إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu sake haduwa a wajen cikin mai gara barka a cikin lafiya da ke yau da ke amfani a yau muna rana ta alhamis sha ɗaya ga watan ramadan wata na tara cikin jerin da musulunci hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 1445 wanda kuma ya daidai da 21 ga watan shekara 2024 a jiya mun kare suratul hijr da aka yau za mu shiga sabuwar sura ita ce suratul nahl suratul nahl ita ce sura ta goma sha shida a jerin surorin alƙur'ani da aka faru lissafi daga sama sannan kuma tana ɗauke da ayoyi ɗari da da ashirin takwas, kuma an sanya mata suna suratul nahl saboda cikin ta ne faɗin Allah tabaraka wa ta'ala ya zo wa auha rabbuka ila an-nahl an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun amma akwai wasu malamai wanda suke mata wani suna na daban wato suna ce mata suwafin ni'am kenan tana da sunaye guda biyu ana ce mata suratun nahli kuma ana ce mata suratun ni'am ba dan komai ba saboda cikinta ni'imomi ne da Allah tabaraka ta'ala daban-daban daban-daban Allah ya tagai ba na mu kaza ba na mu kaza na mu kaza musamman tun da dama ita sura ce wadda take makiya kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗo yannan ni'imomin ne kenan dan jawo hankalin mushrikai ko mushrikan shawa su gane ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya musu kenan dan su dawo su yi imani dan haka kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi ni'imomi da dama a cikin wannan sura kamar yadda zamu ga insha Allah sannan kuma wannan sura makiya ce in an ce sura makiya ana nufin kenan ta sauka ne kafin a yi hijira ƙaunar hijiratin da bawuyyar shari'a kafin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi hijirar shi zuwa wato zuwa madina amma wasu suka ce makiya ce sai dai wannan aya wadda Allah ta'ala wa ina aqabtum fa'aqibu bi misli ma uqibtum bi wa'in sabartum lahu khairul lisabiri wasu ka ce sai wannan ayar ce ita ce ba makiya ba amma dai abin da ya fi rinjaye wajen malamai kawai dukkaninta makiya ce to wannan ke akwai hadisi wanda imamun nasa'i ya rawaito daga abdullahi dan abbas abin da yake nuni akan sunan wannan sura قال في سورة النهل to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dangance da suratul nahl man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha ila qawlihi fa ajarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato sai Allah tabaraka wa ta'ala kire ba annabi sallallahu alaihi wasallam wato kare kire dai wato suka ce an sanya mata wannan suna ne suratul nahl lima fiha min ajaib dhikrin nihal zikirin nahal saboda abubuwan da ke akwai na ban mamaki game da lamarin wato zumuwa wanda aka ambata cikin wannan zuwa allati tushiru ila ajibi sana'il khaliq wanda ke nuni akan abun mamaki wato na kwarewar mai halatta وورد ذكر النهل في قوله تعالى وأوحى ربك إلى النهل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون to wannan kenan da haka yanzu zamu fara jin abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce game da su أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون na Allah ta'ala ya ce ata amrullahi wato lamarin Allah ya kusa zuwa dan haka ku mushrikai fala tasta'jilu ku bari gaggawa kuna cewa a kawo azabar ina azabar take Allah ya ce ata amrullahi lamarin Allah ya kusa zuwa anan jama'a kinan ba za ka ce ba wato ata amrullahi lamarin Allah ya zo tare da cewa kuma an abbara shi ne wato da fi'ili mawdi kamar abin har ya riga ya zo amma in in lamarin ya riga ya zo tun daga lokacin da wannan sura ta sauka kuma ga munan duniya kuma muna ta rayuwa har yanzu kenan ba ana nufin har alkiyama ta zo ba ta kusa zuwa shine abin da sura take take magana a kai. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مؤردون اقتربت الساعة وانشق القمر كنا لوكة وتبتاج على كيما يوسف domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana cewa aiko manzon Allah ma annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aiko shi ma alama ne na tashi alkiyama saboda duniya ta riga ta kare dan shine annabin karshe da zako wato shine annabin karshe wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai turo a duniya an yi annabawa an yi annabawa Allah tabaraka wa ta'ala ya ke- ya- ya gaya mana cewa ya ba mu labarin wasu wasu kuma ba- bai ba mu labarin wasu ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك من زعل الله صلى الله عليه وسلم كما تبتر من السيوى أن يأل أمتي هرم دا سبعين كوني لتكون سبعين دن الدنيا أما كنت في سأرهيري كما دكوزا أفاري يسابي لا نتاشر الكيابة كينا وانا كنونا من السيوى الدنيا تاكاري saboda duk abin da za a yi ayyo shi can baya duniya ta yi shekaru miliyoyi da haka kina an riga an gama to fadin Allah ta'ala nan wurin a ta'amurullahi wato an kawo shi ne da fi'ili madi duk da cewa bai riga ya zo ba saboda ana da tabbas Allah tabaraka ta'ala kamar yana gaya mana ku kuma ku kuma wato ku lamunce ku amince ku samu tabbas cikin zukatan ku akan cewa zai zo ba ta zo din ba amma saboda kamar tabbas ne zuwan na ta shi yasa aka ce an ma ta zo kuma saboda ta ma kusa zuwa ta ma kusa zuwa tun da duniya ta ta riga ta kare sai abinda sai dan abin da ba a rasa ba sai dan abin da ya saura mun gane ku suka ce yanzu misali kamar kai ne ka kusa zuwa wani wuri a larabawa suna da irin wannan usulubin ka kusa zuwa wani wuri a a buga ma waya a ce wani kana ina ka ce a ce kun yi mahaɗa da kai da wani a zakiya misali to yanzu ya taho tun daga adadan zuwa ko ya taho tun daga tun daga tsibiri yanzu misali in ya zo likita kyas ai sai ya ce ma a yamma na zo ka buga mai waya ka ce wai kana ina wani ina da ina ta jira ka zaki ya ce ma yau ayan na zo ma tun da gashi nan ya zo likita ko gashi nan ya zo sha ba ko ba haka saboda ya ma zo cikin ikon Allah ne dan abin da ya rage bai da yawa to kamar ita ma alkiyama cikin ikon Allah abin da ya rage na ta zo ba ya da yawa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wasu alamomi da ya gaya mana ai suna nan muna ta ganin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mu wasu abubuwan manzon Allah ma sai ce ni ban gansu ba amma za ku zo ku gansu to da kun gansu kuma alama ce ta tashin alkiyama kudi su yawaita ga hannun mutane kudi sun yawaita ai kudi yanzu a hannun mutane sun fi na da sun fi da ga wanda yake da jikka biyar ma wanda yake da miliyan guda mai kudi ne a garin ko ba ku ne amma yanzu ba shi da kai shi ma ji yake ma Allah ma bai bashi komi ba haka ne amma mutanen da wa'anda aka yi da ko nan da 'yan shekaru kaɗan shekaru da ba su fi arba'in ba hamsin nan garin nawa ne ke gare su kuma su ne masu kuɗi kuma su ake ji lalle suna da kuɗi kuma kuɗi ma kuma masu kyau masu albarka yana daga ciki wato shine yin gidaje dogayen gidaje mutanen kawai su dinga shigowa birni suna yin gidaje da annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya faɗi wannan yana daga ciki shine yawaitan mata da karamcin maza man da Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya faɗi wannan to duk suna nan kenan muna ta ganin alamomin tashi a rikiya to Allah tabaraka wa ta'ala ne ya ce a ta'amur ba wato lamarin Allah na maganar alkiyama ya kusa zuwa in gane ku to Allah ta'ala ya ce falatas ta ajiru don gaddan haka kuma bar gaggawa kuka farke Allah ya ce subhanahu sarki ya tabbatar ma Allah wa ta'ala kuma ya daukaka darajar shi ta bunƙasa ta daukaka amma yin shiriku da dangance da abin da suke yin shirka da shi shi Allah tabaraka ta'ala suna suna gama shi da kuma darajar su ta dauka daga wannan gumaka ina Allah ina gumaka ina Allah ina itacen da ba su yi komi ba su amfanarwa ba su cutarwa ba su amfanar da kansu ba su cutar da kansu balle ma su yi ma wannan balle ma su yi ma mai bautar su wannan amfani kuma idan muka duba za mu ga cewa wannan sura ta zo da uslubi na khitabi sannan kuma sai ta koma kuma ta yi abin da ake ce mai iltifat a cikin lugar larabci shine daga uslubi na khitab a koma zuwa ga uslubi na ghaiba shine da Allah ta'ala ce ata amrullahi fala tastajiluhu da sai a ce subhanahu wa ta'ala amma tushrikuna kaga sai zaman to usulubin iri guda ne ke dukkanin wato na khitabi ne to amma nan wurin an kawo usulubi wato na khitabi ana magana da su ne fala tastajilu kamar dai suna nan gaban fala tastajilu ku bar da ku bar gaggawa can kuma gaba sai aka ce amma yush bikun kaga kinan ba sunan suke ce maki nan khitabi wanda yake wato daga khitabi wanda yake na wanda kake magana da shi yana gaban kuma a koma kuma ga wanda kamar baya nan ne amma yi shiri kuna wato daga abin da suke yin shirka da shi shi Allah tabaraka wa ta'ala ke sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين
na jama'a kenan su mushrikai sun kasance suna yin gaggawa da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaskiya yake yi me ake jira ba a zo da azaba Allah ya gaya mana wannan cikin wurare da dama a Al-Qur'ani Allah ta'ala ya ce yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha wanda ba su yi imani da alkiyama ba to suna ta gaggawa suna ce a kawo amma Allah ya ce walladhina amanu mushfiquna minha amma kaga masu imani to su kan mushfiquna minha wa tsoranta suke ci wa ya'lamuna annaha alhaq kuma sun san gaskiya ce a wani wajen Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa yasta'jilunaka bil azab suna ma gaigawa suna wato suna yin gaigawa akan cewa ka zo musu da azaban mana Allah ya ce wa lan yukhlifa Allah wa'ada ai Allah ba zai saba alƙawarin shi tunda yace zai zo da ita zai zo wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'ud a wani wajen Allah tabaraka wata'ala ya ce suna cewa wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yawm al-hisab a wani wajen ma suna cewa wa idh qala allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw itina bi adabin alim wa yaquluna mata hadha al-wa'd in kuntum sadiqin kidan dai mushrikai dabi'a su ce wato saboda izgilanci za su zo suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai shi wai lamarin naka da kace wai za a zo a mu kaza a mu kaza wai yaushe ne har yanzu abun bai zo ba da siga ta irgidi ana yi ana dariya kinan wato karyata shi ne ake yi shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to wannan ba ai ya kusa zuwa yunazilul mala'ikata Allah tabaraka wa ta'ala wato yana sabkar da mala'iku amma anan suka ce wanda ake nufi shine mala'ika jibril mala'ika jibril da kuma afukan tahiyar shi jama'a kun san mala'ika jibril ai shine mala'ikan da Allah tabaraka wa ta'ala ya kebance don saukar da wahayi mana dukkan annabawa gaba ɗayan su mala'ika jibril shi ke kawo musu wahayi shi aikin shi kenan saboda su mala'iku dama fanni fanni ne kowanne da bangaren aikin shi to shi mala'ika jibril aikin shi shine kawo wahayi to Allah tabaraka wa ta'ala sai ce yunzilul mala'ikata Allah shi ke saukar da mala'iku ana nufin jibril da abokan tahe shi domin kowane mala'ika a bangaren da yake aiki to akwai shi shugaban amma akwai kuma mala'iku dandazo karkashin shi wanda suke rake shi shine shugaba dan haka yunzilul mala'ikata Allah tabaraka wa ta'ala yana saukar da mala'iku bir ruhi wato da wahayi abuhu anan jama'a shine mi kalamullah zancen Allah domin zancen Allah shi ke raya zukata kamar yadda gangan jiki in babu rai ba ta da rayuwa ko to haka nan kuma shi ma dan adam in babu wahayi wato ba ya da rayuwa da wahayi ne dan adam ke rayuwa kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم القرآن جماعة وهي شيء تاسوكا تاسو رايو sai irin rayuwar da aka halicce su dan ita ko ba ka yanzu musulmi tun da shi alqur'ani ya sako shi wahayi ya sako shi kuma sai yake aiki da shi to yanzu shi ya zo yake rayuwar da aka aiko shi dan ita dan rayuwar duniya mu ba aiko bane kawai dama dan dai mu zo mu ci mu sha mu biya bukatun mu yi sutura kawai shi kenan ba a da wata manawa in wani ya zama haka nan ya zama to babu bambanci da rayuwar dabbobi ke shi kawai dan adam Allah ta'ala ya ce wa laqad karramna bani adam mun karrama dan adam dan haka kenan shi dan adam akwai wasu abubuwan da za su faru a gaba a gaba bayan wato rayuwar shi dan haka a ruhu anan jama'a shine mi wahayi zancen Allah alqur'ani to shine Allah tabaraka ta'ala ce muna saukar da mala'iku su taho da birru taho da abin da ke sa zukata suna rayuwa min amrina kuma shi wannan wahayin da lamarin mu ne wa mu umarnin mu ne mu ne muka aiko kaga wannan wani abu ne wanda ke kara baka tabbas Allah yana son ya nuna maka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin abin da suke ambatawa gare shi ko shi kirkiro alqur'ani ko shi kaza ko shi kaza Allah ya ce ba haka bane ba min amrina wannan alqur'ani wannan wahayin da mala'iku ke zo da mala'ika jibril ke zowa da shi min amrina da lamarin mu ne da umarnin mu muka aiko shi in gane ku sannan kuma alaman ya sha'u min ibadihi Allah tabaraka wa ta'ala yana saukar da wannan wahayin ne ga wanda ya so daga bayan shi wannan raddi ne ake mushrikan larabawa da ba kusan su sun kasance suna ganin ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun da su ba su gaji wato wani matsayi ba cikin al'umma ko na mulki ko na kuɗi ko na ilimi ko na sarauta ko wani abu makamancin haka to don mi wai za a bashi alkur'ani don mi da aka tashi ba da annabta aka bashi wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim haka suke cewa mushrikan larabawa suke cewa wai don mi da aka tashi saukar da alkur'ani tun ba a dibi wani mutum wanda dama sun gaji girma ba gidansu su dama yan manyan mutane ne dama an san su dama su ne masu garin su ne manyan mutane cikin garin maka ko garin fa'ika sai a ɗauko guda wanda sai a bashi kenan dama dai an san su da girma kenan yanzu sai su ƙara tunda su aka sani da to lamarin Allah ba haka yake Allah ta'ala ya ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalat Allah shi ya fi ku sanin inda za ya sa annabci dan bai gani girma ba idan Allah da wannan to shi wanda ya gaji girma ba akwai wanda wanda shi aka ware ba ba wannan girman da gare shi aka ware jama'a idan wani ya ce misali ni mun gani girma to ai cikin ko dai baban shi ko kuma kakan shi ko kakan kakan shi akwai wanda daga gare shi ne Allah ta'ala ya daga su din ya daga shi wannan mutum har suka samu girma to shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba a wara daga gare shi in so su ma daga nan su samu girman daga nan hawo na bayan shi su samu koko don kowane abu ai yana da wanda da gare shi aka faru yanzu idan ka ɗauki misali wato arziki ka ɗauki kuɗi akwai wanda misali a kano ya ke ambatawa wato cewa su sun gaji arziki ko a ce alasawa ko ba haka bane to duk yanda aka yi shin su kawai tun da allah da ya yi su dama kawai masu kuɗi ne ko kuma a'a daga dai cikin iyayen ko kakanni akwai wanda daga gare shi ne aka faru daga gare shi ne aka faru wanda da ko ba kowa bane ba su to haka Allah tabaraka wa ta'ala yake shin yanzu sai Allah ta'ala ya kundume wato ya game falalar duniya da ni'imar duniya da duk wani jin daɗin duniya kawai sai ya ba wani fami su kaɗai za su yi ta yi kawai in an ga suka mutu an ga su dauka in an ga suka mutu an ga su dauka su kaɗai dai kawai ke yi yadda ka san dai wannan lamari dai na shehunai da muridai kuma shi ma a gidan a gidan tijjaniya ko a gidan tijjaniya wanda kawai in dai duk wanda dai kawai bai gada ba kawai ko mun karatun shi ko mun addinin shi ko mun tsoron Allah shi babu inda za ya zai tsaya ne a muridi mai hidima ga shi ko ba ka su ba bai rinda za su taba za su taba ci gaba su kullun yan bayan a ba ruwan Allah da wannan Allah tabaraka wa ta'ala sai ya dibi kenan inda ma falalar gaba ɗaya ba a santa ba mun gane iyayen da kakannin duka sun ba kowa ba ne ba sai ya tara da wani yaro ciki sai tashi kuma ku amsa kuma ku gwada ko ba haka bane haka ne Allah tabaraka ta'ala yake gaya idan dan haka wai sunan cewa suke yi yomi yasa aka ba aka bashi annabta ai akwai wani mushriki ma daga cikin mushrikan larabawa wanda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ya mai wa'azi ya mai wa'azi ya mai wa'azi sai ya ce wai tsaya ga su yanzu kai duk Allah bai samu wanda za a aikowa ba duniya ba da kawai sai kai cikin littattafan sira akwai akwai mushrikin da ya gaya manzo Allah wannan magana duk ba a samu wanda za a aikowa ba sai kai eh ba a samu ba ba wanda ya yi kamar shi da sai shi aka samu shi ne ke daidai da ko ba ko shi ne ke daidai a Allah tabaraka wa ta'ala haka yake kare shi Allah ya ce alaman ya sha'u yakan saukar da ita ni'ima ne ga wanda ya ga dama min ibadihi daga cikin bayan shi ko da bai gada bai dan ruwan Allah shi wanda ya gada din da suna da abin ko mai na Allah ne shine ke rabawa ko shi ke bada da haka an anziru da cewa kai musu gargadi annahu la ilaha illa ana cewa yanda lamarin yake fa wani abun bauta bisa da dacewa illa ana inji Allah Allah ce sai ni ba wani abin bautawa ba su da cancanta da dacewa sai ne da aka fata kowani su ji tsoro na kenan mutane wasu su ji tsoron Allah wannan aya wasu daga cikin malamai kenan suke cewa ta game abin da ya shafi ilimi na aƙida da kuma ilimi na furu ta game abin da ya shafi aƙida da kuma furu da aka ce annahu la ilaha illa ana tunan aƙida suka ce to fata kowani kuma nan wurin furu'a ne furu'a ce ake magana wato tun daga sallah zakka azumi haji a kaga wannan furu'a ne ayyuka ne wanda ba wai abubuwa ba ba itikadi bane ba na zuci ayyuka ne na gaba sai Allah tabaraka wataala ya ci gaba da cewa khalaqa samawati wal arda bil haqq Allah tabaraka wataala ya halicci sammai da kasai dan gaskiya Allahu akbar wato saboda a tsayar da gaskiya jama'a Allah ta'ala ya halitta sammai da kasai saboda za a tsayar da gaskiya don ranar tashi alkiyama Allah zai zo ya tsayar da gaskiya duk inda aka boye ta Allah ya haido ta duk inda aka yi wata munakisa wanda alƙali ma bai iya ganewa rukirar ma bai iya ganewa kwamsiriya ma suka gaza gano yan darbe ma suka gaza gano duk inda mai shari'a yake gaza ganowa ko kuma ya gano da gangan yayi turan nan za a tsayar da ita za a zo a tun wato a warware wannan hukunci a sake shi shine kenan Allah tabaraka ta'ala ya halitta sammai da kasai bil haqq saboda karkashin su ne Allah ta'ala zai zo kenan Allah ubangiji subhanahu wata'ala wato zai zo ya hukunci da gaskiya ranar tashin da haka kenan khalaqa samawati wal arda bil haqq Allah tabaraka ta'ala wato ya halitta sammai da kasai saboda gaskiya ba ya halicce su bane ba wato saboda wasa Allah ya ce wa ma khalaqana samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا mun gane ko kuma me yasa Allah tabaraka ta'ala ya sau da yawa sai ya zanki gaya mun halittar samai da kasai in yana so wato ya kurara halittun da yayi Allah subhanahu wata'ala kinan wato sai ya zanki ambata mun sama da kasa saboda su ne wanda su har yanzu suna nan cike da abun mamaki ga duk wanda ke da basira yake da hankali ga arnan duniya ya kamata su kalli sama su kalli ƙasa ita da kan ita da kanta wayannan halittun su jawo su zuwa ga imani ta a ce ma kadiba ga wanda yayi wannan gida wanda yayi sama din ba ku taba ganin karshen ta ga ta nan kuma tun da aka yi ta tun babu zancen za ku zo duniya ta kuma har yanzu tana da kuma ba ta yi komai ba kuma ita ma ƙasa haka shi yasa Allah ta'ala ya ce la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas wato halittar sama da ƙasa sun yi girma wajen su nuna muku girman Allah da kuma kudurar Allah da ikon Allah da da buwaya Allah sama ma da halittar mutane ma'ana in za a kamanta da halittar samai da kasai wajen nuna kudura da buwaya ta Allah sana wato dan adam ma shi ba komai bane ba komai bane tun da yanzu jama'a cikin sammai da kasai kalolin halitta da Allah ke da su duniya sun kai da akwai da zai iya lissaye su ce tsakanin sammai da kasai kalolin halittar da Allah yake da su tun daga wato kuda cinnaki mazajiya wace ce kai ta zanawa kai ta zanawa a ta Allah wa san adadin su Allah ya ba wanda su ba wanda su yawan su ya kai yau to shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala kullum yake ta nusar da mu zuwa ga girman halittar sammai da kasai cewa sun kici wato mai lura da ya tsaya yin imani kafirai duk irin binciken su da irin kai da kawo su da irin yawace yawacen su amma saboda rashin rabo sun ki su gano wane ne ya sammai din nan da kasai din nan kuma abin da ke cikin halittar su ya isa abin mamaki khalaqa samawati wal arda bil haqq Allah ya ce ta'ala wato kudurar shi ta buwaya ya ɗaukaka amma yi shirkun daga abin da suke yin shirka da shi daga yadda suke hada shi da gumaka mun gane daga yadda suke kiran mushi cewa yana da wato abokin tarayya ko kuma yana da ɗa Allah ya tsarkaka daga wannan Allah ya wato ya fi karfin haka sai Allah ta'ala ya ce khalaqal insana min nutfati Allah tabaraka wa ta'ala wato ya halatti dan adam min nutfati wato daga dugon mani yau kuma wasu ayoyi idan muna karanta kuma sai mashi Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa kuma ya halicci dan adam ne kuma daga turbaya to kenan kullum in kaji an ce an halicci dan adam daga turbaya ana nufin asalin dan adam kan shi annabi adam kullum kuma ya aka ce wato khalaqal insana min nutfatin an halicci dan adam wato daga dugon mani kenan ana nufin sauran mutane kenan bayan shi annabi adam alaihi salam alaihi salatu wassalam wato ya wuce sai Allah ta'ala ya ce fa idza huwa khasimun mubin wai sai gashi wai wai bayan man halice shi da fa idza huwa wannan idza da suka ce kenan fujaiyya ce bayan man halice shi kawai da dan wani lokaci kawai sai gashi ya zama wai mai gardama da mu wai yana kafa mu hujjoji yana yin tunayi da mu san jama'a dan adam ba haka ne Allah ya ce awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم cewa shi dan adam wai bayan mun halice shi da wani dan lokaci kawai sai gashi wai yana yin husuma da mu wai wai ban ma isa mata da shi wai yana cewa wai bai yiwa gare mu min yi shi ya kare haka nan ba mu iya tada shi Allah ce ba ka lura cewa mun muka halice ka daga daga dugo mali wato amma wai sai ga dan adam wai ya dauki wai wani kashi wai yana buga mun misali kun san daga cikin kafirai mushrikai akwai wanda yazo ya dauki kashi ya ta wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wai yanzu wai yanzu wai wanda kashin wai da ya rufe sike gashi nan dai ya rufe gashi nan da an murza gashi nan yana murjewa wai wai shine wai wai za a ci wai kuma wai wai mai wanda kashin wai za a mai mishi yace ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah yace wa taraba lana masalan wai yana buga mun misali wai da wanda kashin wai a ce a mai da shi wanda sai ya halka shi ko ya mance yadda aka aka halice shi to da can shi wannan dan kashin da kake cewa ba a iya mai da halitta bisa gare shi da da za a yi ta halitta akwai shi bisa gare ta aka dora wanda ya yi halittar nan ma ba a ba shi komi ba ba wani abin da bisa gare shi ya dora to yanzu dan an ce ma ya dora bisa ga wani dan kashi a mai do halitta bisa ga shi wannan kashin to sai wahala kai da ka kirkira abu ba a baka komi ba wanda yake na makamashi na kayi shi kayi shi to yanzu kuma akwai ma makamashin azawa ne za a mairo sai kuma yayi wahala shine Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa fa idza huwa khasimun mubin wato wai sai ga dan adam wai yana yin husuma da mu in gane ku yana yin jayayya da mu akan cewa ba za mu iya mai shi na
ولأنعام خلقها لهم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولهم فيها جمال حين تريحون وحين تسرعون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم
jama'a yanzu sura za ta fara bayanin ni'imomin da Allah ta'ala ya mana dama mun ce me sunanta ko dai suratul nahl ko kuma suratul ni'am to yanzu za a fara bayanin wato ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala yi Allah ya ce wal an'am wato su kuma dabbobi al an'am jam'i ne na wato ni'am wa hiya al ibil wal baqar wal ganam wato su ne raƙumma da shanu da alganam in an ce alganam kuma ya kunshi abu guda biyu da ya kunshi tumaki da awaki kenan dai bahimatul an'am duka baki da ita alganam in ana so wato a lokule wuri guda tumaki da awaki sai a ce alganam in kuma ana so a fito da su kowanne dalla dalla sai a ce adda'an wal ma'as adda'an tumaki al ma'as kuma awaki to wannan gaba daya da Allah tabaraka wa ta'ala ce wal an'am da dabbobi to kenan yana nufin wato da raƙuma da shanu da tumaki da awaki sai Allah ya ce khalaqa Allah tabaraka ta'ala shi ya halitta me yasa aka halitta aka halitta muku su lakum fiha dif'un ku kuna da abu wanda yake ture sanyi cikin su jama'a lakum fiha kuna da a cikin su dif'un dif'un shine as-sukunatu wato gumi ai ma yattakhidhu min aswafiha wa aubariha abinda kuke dauka wato na gashin dabbobin nan zai ku yi tuwa to in kai tuwa in ana sanyi in ta saya ta ba kana jin kana jin gumi ga jiki ka rage su jin sanyi ke shi ne abin nufi wato la kun fiha dif'un dabbobin nan da muka halatta muku a cikin su kuna da abu wanda yake kare ku daga jin sanyi domin duniyar da ai da ma gashin dabbobin shi ake dauka aje a yi scratch ko ba ka bane kinan la kun fiha dif'un sannan jama'a dif'un da aka ce wato dabbobi kuna da dif'un a cikinsu har yanzu cin nama kuma yana rage jin sanyi haka ne kuma ba ya ana tsananin sanyi ba wanda da ya cika cikin shi da nama ba ya jin sanyi ba da ka zama mutum yana jin sanyi sosai kuma ana sanyi to yin wa gare shi da ya ci abinci ya shi kuma musamman a ce akwai nama ciki da kaji da naman dabbobi Allah ta bar shi yana neman ruwa kuma sanyi ake ko amma kana jin yunwa ba ba zai kai ta makon kowa don haka lakun fiya dif'un wa manafi'u kuma sannan kuna da manafi yanzu jama'a bayan an ambaci cewa wato cikin dabbobi kuna da abin da ke ture muku jin sanyi sai kuma Allah ta'ala ya yi akafi sai ya ce kuma wa manafi'u shine nan wurin suka ce kenan wannan aqaful 'am ala al-khas wato an ambaci ni'imomi wanda suke suka yi tarin yawa bayan an ambaci wata guda ɗaya domin guda ɗaya shine an ambaci amfanin dabbobi wato ta fuskar daga cikinsu akwai abin da ake hiddawa ana muku kaya da haka kuna rage jin sanyi kaga wannan ai amfani ɗaya ne to sai Allah ya ce wa manafi da ma amfanin nuka daban-daban masu yawa wa iya gano karshen amfanin da ake da dabbobi ai yana da yawa da masu rahi da masu wato noma da masu shuka da matahiya masu hawa da masu kaza da masu kaza abin na da yawa shi yasa da Allah ta'ala ya ce cikin dabbobin nan kuna ana muku sutura da da gashin kuna ne ya rike ku rage jin sanyi sai Allah ya ce kai wa manafi'u da ma amfani mai yawa wanda ba wanda ya ya aka ya kance shi ko ba haka Allah ya ce kuma wa min hata akulu da kuma daga gare su ne kuke ci daga gare su ne kuke ci Allah ta'ala sai ya ce kuma lahum fiha jamalun kuma kuna da ado a cikin su kuna da kansa a matsayin ado da kwalliya anan abul hayyan wani ne daga cikin manyan manyan malaman tafsiri wanda yake da al-bahr al-muhi yace wal jamal masdar jamal din ne yace masdar ne na jamul jamula kenan ko bi dhammil jim bi dhammil jim yace yuqalu rajulun jamilun ana cewa wato wannan rajulun jamilun kenan namijin ga mai kyau ne wa mar'atun jamilatun wa jumala in kuma mace ce wato a ce mata kenan jamilatun namiji jamilun mace kuma jamilatun ai ina ganin da Hausa ma duk muna muna san wannan gaskiya a ce jamilu a ce jamila da asalin jamila din nan kenan jamilatu ce akwai dawo a kashe ko to sai yace don haka ma wani mawa ya halatta kuma ga ita mace kuma a ce mata jumala'u ya ce shi yasa wani mawa ke cewa fahiyya jumala'u kalbadiri tsale'u bazat alfalfa jami'an bil jamali to shi kuma ce wal jamalu shi wa kyau din nan da ake magana wato kyau yana iya kasancewa wato cikin sura halitta yanda sura halitta take ka ganin wurin wato an halicci mutum da kyau wanda kaga wato kenan wato an halicce shi da kyau yace bi husnul tarkib ta yanda wato aka rakkaba shi aka azaga kanshi wato ta yanda suke sun yi kyau bi haisu yudriku al-basar ta yanda wato wanda ya kalle shi zai iya ganin wannan kyau din mun gane ko a dalilin ya kalle shi ya ga wannan kyau din to in mace ce ma daga daga lokacin to kuma sai zuciya kuma ta tsota mun bayyana shine ce fa ta'allaqu bi an-nafs sai ka ga wato shi wannan mutum saboda kyan din da ke gare shi kenan sai kuma zuciya ta yi alaka da san wannan abin saboda kyan shi ma'ana ne kenan kyau yana iya kasance a cikin sura wa yakunu fil aqlab kuma kyau yana kasancewa wani lokaci cikin dabi'u halaye cikin dabi'u jama'a ta yadda zai zama to mutum yana da siffofi wanda suke masu kyau suka ce kamar ilimi haka malam ya ambata kar ilmi wal ifa wal hilm da kuma kamewa mace a ce tana da kamun kai ga wannan duk yana daga cikin dabi'u masu kyau kuma kamar hilma a ce wato tana da wato matuƙa haƙuri wannan kaga da dabi'u ne wanda suke masu kyau yace kuma wa yakunu fil af'al kuma shi kyau yana kasancewa cikin ayyuka bi aitu anna af'ala hadayn da kyan ta zai kasance mula'imatun li masalihil khalq wato duk abin da za ta yi sai kaga wato yayi daidai da maslahar mutane za su ji daɗin aikin da ta aikata in miji ke gare ta kenan da aikin da za ta yi za ta yi aikin da zai zama to yayi daidai da abin da ran shi ke so kaga kenan kyau yana kasancewa cikin sura yana kasancewa cikin akhlaq halaye yana kasancewa kuma cikin mai cikin ayyuka da haka in an yi magana kyau to kenan kyau yana shiga cikin wayannan ababe guda uku sai ya ce to amma nan kyan dabbobi da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata wanne ne ake nufi kyan halaye yake gare su kyan aiki ke gare su a amalan ya ce kyau ne na sura yadda Allah tabaraka wa ta'ala wato ya halicce su shi ne kenan lakun fiha jamalu wa lakun fiha jamalu kuna da wato dabbobi ta yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya halatta muku su wato saboda kyawu wannan kyan nasu sai Allah ta'ala ya ce hina turihuna lokacin da kuke dawowa daga wajen kiwo wato lokacin da makiyayi ya dawo da dabbobin shi daga wajen kiwo da marece ya taho da su to in ka kalle shi ka kalli dabbobin nan nashi wato za a ga abin sha'awa kuma shi ma iya kalle su daɗi yake shi saboda daga wajen kiwo yake ko ba ba dan duk sun ci sun koshi yanzu shi bai da damuwa cikin ranshi amma duk makiyayin da misali bai samu abin da dabbobi sun ci ba yana jin daɗi ne yana cikin damuwa don haka kenan nan wuri hina turi huna lokacin da kuke dawowa daga wajen kiwo kuna dawowa don ya dawo da su kenan makwanan inda suke kwana sai Allah ya ce wa hina tasrahun da kuma lokacin da kuke hita da su don su je su yi kiwo din to duk in an kalla za a ga wato ga abin sha'awa abin kyau amma abin tambaya a nan jama'a me yasa aka fara gabatar da dawowa daga wajen kiwo kafin tahiya wajen kiwo ai ya kamata mu bada amsa ai abu ne wanda yake mai sauki ha yawa saboda lokacin da za a tahiya ai ba su da abin sha'awa sosai tunda suna da yunwa wadda take da nono wato ga hantsar da yanzu duka babu nonon tun da take da an tace nonon in kuma tana da ɗaɗan ya shanye nonon kuma tana da yunwa ai babu abin sha'awa sosai a ciki amma wajen dawowa ya fi abin sha'awa to shi sa Allah ta'ala sai ya fara gabatar da lokacin dawowa daga wajen kiwo kafin tahiya kafin tafiya wajen kiwo Allah ya samu dace sannan kuma Allah ta'ala ya ce hina turibu da kaga fili ne mudari wa hina tasrahu da kaga shi ma fili ne mudari wato saboda ya nuna at-tajaddud wa takrar abu ne wanda kullum ana yin shi kenan kullum makiyayi yana bukata zuwa ga kiwo kuma kullum zuwa ga yadda kiwo kuma yana bukata zuwa ga yadda sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa wa tahmilu athqalakum jama'a har yanzu wa ana ambatan wato ni'imomin dabbobi akan mu ya adam yanzu ni'ima nawa aka ambata da suna da yawa nemomin da aka faɗa wa to Allah ta'ala ya ce wa tahmilu asqalakum kuma kuna aza kayan nauyinku bisa gare su ila baladin wato zuwa ga wani gari su su kai muku wani gari kaga yanzu misali duniyar da da babu ma ko mota a babu ko amalanke babu baro babu bero babu moto babu komi da ne ne ake yin wato ake ake yin sufuri kaga ai da da dabbobin ne a a wato zaka jin tsohi suna cewa suwari suwari ko saboda ta wannan balagurin da ake kuma akan dabbobi yanzu misali da kauyuka yanzu a kawo kawo lokacin babu motoci dole sai dai sai dai a zo ma jakkai a zo ma shanu a zo ma rakuma kayan nauyi shine to sai Allah ta'ala ya ce wa tahmilu asqalakum kuma kuna aza musu kayan nauyin ku ila baladin su sai su kai muku a wani gari wanda yake mai nisa yanzu misali wato a garin makka irin yadda suke suke zuwa ana labto kaya bisa ga rakuma tun daga kasar sham har a kawo su makka ko kuma tun daga sham har zuwa yaman kaga ana kan dabbobi da suka zanki mu Allah ya ce lam takunu balighi wanda wannan kayan ku ba ku isa ku kai kayan inda kuke so ba illa bi shiqqil anfus sai da wahala ce haka da ko ba a ga wannan abin da Allah tabaraka ta'ala ya ai haka yake zahiri kayan da za a azama jakki buhu goma don wani sai ya dace shi da buhu goma daga nan wani ya sai kai kayan na hajji ko daga tsibiri yana so ya zo ya kawo sanan kasuwa ya saida buhu goma to kai a aza maka buhu goma da Allah ya ce illa bi shikil an bu sai da kyak sai ka wahala ka wasu kayan ba masu doka ko ka wahala ma baka yi ko mace ko mutum ko buhu biyar ne daga tsibiri kana ya kawo su ai ba mai ya kawo su ka gani za ka aza ma bisa ga jikin sai an kawo amma haka za ga wannan jikin kawai jawo su sai ya kawo suna kuma ana mai ana bashi bashi mutane duk wanda ya yi magana kuma shi wanda ke da jikin mara gada mun mara mai wata ko wani yaro lokacin nan wanda can caɗa an aka mai magana yana bugun da ke ce sai ce kai sai ce ma abokin ta yadda shi wanda suke bisa jikin tare bisa amalankin tare sai ce kai ku bashi ko bashi jikin uban shi na uban shi ne shi za ke magana kowa tsabar da yawa tuka gare shi lishin kirgi ke to haka nan to jama'a nan wurin ma wasu malamai suka ce illa bi shiqqil anfus wato sai wani bangare na ranka ya tafi in dai ka kawo wannan kan to sai wani bangare na ranka ya tafi ana nufin sai ka shiga ta in ka zo sai ka kwanta ko ba haka ba to a hakan ma wallahi ba kowane irin kayan bane za ta yi dauka to shi ne Allah ta'ala yake gaya mana ba zan ki gane waɗannan nemomin kaga duk komi ka gani wato za ka iya ganin kai baka kula da abin ba Allah ya san da shi kuma ya san ya mashi wata rana ana cikin karatun Qur'ani sai ka ji Allah ya ambaci wannan ni'imar da yayi kai kuma baka ma ba ta kula ba Allah ta'ala ya ce wa tahmilu asqalakum kuna aza kayan nauyi bisa gare su ila baladin ku tai wani gari mai nita lam takunu balighi inda ku ne baku isa ku je wannan garin ba illa bi shakil an sai da wahalar ciya za ku yi kaiwa za ku yi kai kayan to wani ai koma ba da kayan ba ma ya kai kan shi ma ya kai kan shi ma kawai wannan kada ya ishi shi Allah ya ce inna rabbakum kaga ubangijin ku la rahufun wallahi mai tausayi ne gare ku kuma rahimun wallahi mai rahama ne gare ku kaga yana daga cikin tausayin Allah tabaraka wa ta'ala da rahama gare shi kenan ya hada ta mana waɗannan dabbobin dan su rage mu wato ayyuka musamman a duniyar da da babu wani abin hawa da in ba in ba su sai Allah ya ce wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun wa 'ala Allahi qasdu as-sabili wa min 'ajaihi ولو شاء لهداكم أجمعين نعم الله تبارك وتعالى yana ci gaba da zano mana ni'imomin da ya mana sai Allah ta'ala ya ce wal khaila da doki ko kuma da yake wato saboda sun ce shi al khaila wato ismul jins ne mun gane ko ismul jins kenan la wa'ila lahu min lafzi da an ce ismul jins wato shi suna ne na jinsi kuma wanda yana nuni ne akan wato akan jami alkhair yana nuni akan jami'i kuma shi a lafazin shi ne baka isa ka samu mufradi ba babu in kana so ka samu mufradi sai dai ka goma a lafazin da ba nashi baka ce alfaras tun za ka samu mufradi amma dai a shi wato to jami'i ne dan haka wal khair da dawakai wal bighar da albadare albadare wal himar da kuma jakai Allah ya ce su ma mun halatta muku su litarkabuha wa zina dan ku hawo su kuma dan saboda ku yi kawa da su dan saboda ku hawo kuma dan saboda ku yi kawa da su Allah ya ce wa yakhluqu ma la ta'lamun kuma ma Allah ta'ala wato yana nan yana ta halitta abinda ma ba ku sani yanzu mu sake dawo wannan wurin da aka ce wal khayla da dawakai doki an sanya mishi wato wasu miya khaylan lihtiyaliha an sanya mai wato khail wato saboda me saboda takamar shi lissiyari ya fi mashi fi mashiha wato saboda takamar doki mun gane ku dan asalin wato kalmar alkhair tana nufin wato alkhuyala al-ikhtiyal wato shine takama to saboda doki yana da takama duk cikin dabbobi ma da wala ka samu wani wata dabbar da ke da takama in tana wata tafiya ta zanki wani lankwashewa hakan ka tana wata tafiya tana wata takama dawakai suke da irin wannan in an zo hawa da ake yi da dawakai ranar sallah da sauransu zaga yadda wato dawakai da suke suke yin takama kenan shi sunan shi ma dama daga takaman ne kuma takama ke gare shi to sai Allah ta'ala ya ce wal biqa shi kuma jami ne wato nami al-bagl al-bagl kuma shine al-badare al-badare ake cewa ko al-badare al-badare al-badare ko to jama'a me al-badare kowa ya san al-badare wasu na fassara shi kawai da jakin daji
kamar doki ne marmari ya shi bai yi girman doki shi kuma ya tara jiki akwai gudanar
dama dama a nan suka ce wa huwa mutawallidu bayna al-khayl wal hima wal hadid shine wanda wato ake samun haihuwar shi tsakanin doki tsakanin doki da jakka ko kuma tsakanin dai jakka da kuma doki idan ya zo ne guda jaki wala a su da haka da haka ai nan wurin nan wurin malam bayanin da yayi cikin littafi ka gane yace wa wal mutawalli shine wanda ake haihuwa shi haihuwa shi ake yi tsakanin doki da da jaki tsakanin eh a tsakanin ne jinsin doki da kuma jinsin jaki Allah shiga ta an bashi yana na kara nan doki
daga sabon bashi
eh haka haka ne shi ne tsakanin tsakanin jaki da doki zama me me yasa ya tsara saboda babu shi to jama'a mu je mu yi da mu yi da karatu kenan dai wannan shine albadare ko wanda ake ayawa kenan tsakanin jaka da doki ko tsakanin doki da jaka Allah ya ce wal hamira da kuma jakuna to sai Allah ta'ala ya ce litarkabuha saboda ku hawo wazina da kuma kawa da ado wannan lamun din lidalalati ala anna ar-rukubu huwa al-maqsud al-asli yana nuni akan cewa wato wannan amfanin da aka ambata na cewa saboda hawa to shine manufar halittar su ta asali mun gane ku shine manufar halittar su ta asali to amma shin ana cin su ko ba a cin su kun ga a dalilin wannan ayan ne jama'a wasu daga cikin malamai kenan suka kafa hujja akan cewa da jaki da doki da albadare dukkaninsu kenan haramun ne a ciki ya ce wa kadista dalla بعض العلماء بهذه الآية القائلون بتحريم لحوم الخيل قائلين بأن التعليل سكتي أي سبب وأن اللام تبقى illar da ta sa kenan wulamun din nan tana nuni akan illar da ta sa kenan aka halice su bil rukubi wa zina kawai saboda hawa da kuma kawa yadullu ala annaha makhluqatun suka ce wannan yana nuni akan cewa su wannan dabbobin kawai an halice su ne ne hadihi saboda wannan unwanin kenan duna gaire ha banda wani amfanin da ba wannan ba a takaice jama'a wanda nake so mu kai gare shi wanda suke haramta cin doki wanda suke haramta cin doki to suna haramta cin duki ne saboda wannan aya wani mazhabi ne wanda suke suke haramta cin duki malikiya mazhabin malikiya shi yasa ma ai wannan ya zama duki dan mutun da nan kasashen mu dama malikiya ce ake bi to sai wannan abin ya fi karfi a wajen mu na cewa doki ba a cici wanda dai yanzu zai ci doki sai ga an tada kura abi ya zama musulmi to saboda kidan su malikiya su suka dauki cewa wannan lamun din lamun ce ta tare wato tunda dai Allah ya ce bi tarkabuwa wa zina kawai dan ku hauni da kuma yin kawa suka ce to ba dan a ci bake babu magana a ci amma nan mun ma yake cewa wa ajabal mujawizuna amma su wanda kawai suke halatta cin doki sai suke cewa bi anna zikra ma huwa aglab wa huwa rukubu zina la yunafi ghayra wai dan an ambaci cewa mafi yawan amfanin da ake da wa'annan dabbobi shine hawa to ai wannan ba ya kore kuma wani umarnin da ba wannan ba da aka ce wato don ku hau kuma don ku kawa suka ce to ai wannan ba ya nuna cewa kenan iyakar umarnin kenan jama'a ko ba ku kaga yanzu idan ka zo ka ce za ka takaita umarnin su kaɗai nan wurin saboda a hau kuma saboda aimi kuma saboda a yi kawa to sai mu ce kenan wanda su ma suke yin noma da su ko suke yin elawa da su kenan su ma sun yi da ko ba ba dan ce ce- hawa ba aka ce nan kuma kaga ba hawa bane nan noma ne suke ana yin huda da su ana yin noma da su ana yin wane ne da su kuma ana yin elawa da su kenan ana daura musu amalaki kenan kamar duk ka hidda wannan umarnin ka ce ka ai wannan umarnin da su haka ne ko ba haka ne in dai ka ce wannan ta'alil ne wato lamun ce ta ta'alil sai wannan umarnin da Allah ta'ala kadai ya gayi shi kadai za a yi to aiki ya samu mutane sun mun mutane kawai sun yarda da wannan fasara ta kai kinan dai shi yasa wato nan wurin malam sai yake cewa wato eh, nan tafsirin ibn kathir ne yake cewa duk hadisan da aka kawo wanda suke nuni akan cewa ba a cin doki yace to ba su inganta ba yace lalle an kawo hadisai amma hadisan da aka kawo duka ba su inganta yace falasafa hadal hadis akwai wani hadisi da aka kawo ce inda wani hadisi ya inganta da kana nasan fi tahrimi da humil khayr da ya kasance wannan hadisin wato shike haramta cin naman dawakai walakin la yuqawimu ma sabata fi sahihain sai yace amma wa duk hadisan da aka kawo ba su iya yin to na to duk hadisan da aka kawo akan haramcin cin doki ba su iya cin karo ba su iya wato yin kokowa da hadisan da suke tabbace a cikin sahihain wato cikin sahihul bukhari da sahihul muslim hadisi na farko an jabir bin abdullahi kala daga jabir dan abdullahi ya ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-humil humril ahliya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan cin naman jakin gida Ja- jama'a ai mun san ko da jakai din na gida ne aka hana cin naman su banda na daji shi yasa kullum sai a ce humil humril ahliya wato na gida wa adina annabi yayi izini fi ruhumil khayr cikin naman doki manzon Allah yayi izini da a ci naman doki kuma wannan hadisi muttafaqun alayhi sahihul bukhari da sahihul muslim yana nan cikin kitabul magazi a cikin sahihul muslim kuma yana nan cikin kitabus sayd waz zaba'i wannan hadisi hujja ne akan cewa annabi yayi izini annabi yayi izini annabi yayi izini kamar yanda wato jabir dan abdullahi yake gani yake gani game da wato naman dawakai kenan yanzu sai ya zamanto idan mun ce albadare kenan ba a ce shi jakin gida ma ba a ce shi kuma ayan nan ta zano abu uku ne to cikin abu uku nan kenan akwai abin da kuma shi manzon Allah ya nuna na ciki ko ba haka ba? muna san wato ita wannan matsalar ai abin da yasa kenan a nike so mu tsaya akan ta saboda kun san matsala ce wadda take ta rikici wato a kan wannan kuma tafsirin ibn kathir kuma ba wai sai ibn kathir ba shi kan shi ibn kathir ran hada da sanin dogo ya dogo da cikin sahih bukhari da kuma sahih muslim kuma duk da taban tafsiri wanda suke damuwa da hadisai to sai sun kawo in sun zo ga wannan gaba sai sun yi raddi sai sun mai da martani akan wanda suka hana cin naman doki cewa ba su da wuce wa rawal imam ahmad wa abu dawuda bi isnadaini كل منهما على شرط مسلم عن جابر قال ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل ga wani hadisin na biyu wanda imamu ahmad ya rawaito shi cikin musnad nashi haka nan kuma abu dawud shi ma ya rawaito shi cikin musnad nashi cikin sunan nashi da san- kowanne da sanadin shi imamu ahmad da sanadin shi kuma haka imamu abu dawud shi ma da sanadin shi wato wannan hadisi kuma akan sharaɗin imamu muslim sharaɗin da imamu muslim yake karɓar hadisi kenan daga jabir jabir yake cewa zabana yau khaybara ranar khaybara mun yanka dabbobi guda uku wanda suka zo duk cikin ayaka duk sai da muka yanka su muna nihin mu ci yace zabana yau khaybara mun yanka ranar khaybara alkhayr doki wal bighal da alfadare wal hamid da jaki fanahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hane mu alil bighala wal khayl wal wal al bighala wal hamid sai manzon Allah ya ce to amma dai albadare dai kuma yana shige ka kuci alhamid shi ma jaki kuma yana shige bai ka kuci walam yanhana anil khayl amma sai bai hana mu ba game da cin duki ya kyale mu ka kuci wannan shi ma ya hujja ne hujja ne وفي صحيح مسلم عن أسماء بنت أس- عن أسماء بنت أبي بكر لدى أسماء يا أبي بكر قالت تجي تيوا نحرنا على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أسماء ليهو- عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت نحرنا على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه ونحن بالمدينة wannan hadisi daga asma yan gidan abubakar take cewa wato mun yanka a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun yanka doki kuma muka ci wannan dokin kuma muna garin Madina ne ba wai a Makka abin nufi ka ga zai a Makka ne ka iya cewa ko an shana hukuncin da aka zo to a Madina ne aka yi nan wurin ibnu kasir yake cewa fa hadhihi fa hadhihi adallu wa aqwa wa asbat wa an gada lillan su suka fi nuni kuma su suka fi karfi su suka fi tabbatar da ila dalika sara jumhurul ulama wato bisa ga haka ne wato jumhurin galibin malamai wato suka tafi akan cewa kenan ah, kuma kaga cikin malaman da malamai ya zano nan ibnu kasir yake cewa malik da shafi da ahmad wa ashabuhum da da ma da ma wato mutanen su wa aktsaru salaf wal khalaf da mafi yawan wato magabata da mafi yawan hatta malaman da suka zo daga baya akan haka suka tafi akan cewa wato cin dukiya ya halatta wannan kenan abin da zai nuna mana tun da ma ga nan wurin ibn kathir da yana maganar wa'anda suka halatta cin doki har da ma imam malik ɗin. to wannan ya nuna cewa ɗaliban shi ne daga baya su ne suka hana ba shi bane shi baya ce dama ana samun irin wannan cikin mazhabi sai ka samu shi jijjigen dogon daga gabaki daya na ita mazhaba na na ita mazhaba shi ga ra'ayin shi amma su kuma wanda suka zo daga baya kamar su malaman wato ɗaliban nashi su kuma sai su yi wani ra'ayi na daban kuma sai a sanya cewa malikiya alhali an ce malikiyan nan ban da shishi a ciki jama'a muna gane kun ga yanzu kamar ga wata matsala cewa yanzu misali idan na yi sujudu sahu idan na yi sujudu sahu idan kabli ce ne ko ba ce ne in na taso bayan na yi sujudin guda biyu in na taso sai na sake maimaita tahiya ko ba sai na sake maimaita tahiya ba yaya yake a malikiya sai an sake maimaita ba ma kaga a a sauran wato manya-manyan da tafi malikiya hatta shi kan shi imamu malik din cewa ba sai an sake ba ba sai an sake ba hatta shi kan shi imamu malik amma sauran ɗaliban shi kenan wannan ra'ayinsu da haka kenan dai cin doki jama'a halal ne mun gane ku saboda wa'annan hadisan duka da da makaranta amma akwai wanda suke haramtawa wato saboda wannan ayar alhalin kuma ba su da hujja a ciki shi yasa duk sauran malamai suke cewa ba su da wata hujja ingantacciya kowace za ka kawai tana da rauni ba za ta iya zama ita ce hujja ba amma dai ga karshen hujja tun da a rayuwar manzan Allah sahabbai sun yanka kuma sun ci kuma haka hukunci yake har manzan Allah ya rasu to kuma bayan manzan Allah ba a samun nasa da masu bayi bayan rasuwan manzan Allah ba a cewa na hukunci an an shahe shi gawa aka shahe shi dan waye annabin wanda bisa gare shi ne za a saukar da shari'a ce an shahe da jama'a dai a takaice kenan shi cin doki halal ne cin doki ya halal ba shi nan mun kawo hujjoji mun karanta su idan kuma kana sai ka koma kan ita wanda aya duk littafin da zaka diba na tafsiri za ga wanda yayi magana akan wannan Allah ta'ala ne ce wal khaira da dawakai wal bigara da alfadari wal hamira da jakai litarkabuha wa zina mun halatta muku su wato saboda kawa sai Allah ya ce da saboda hawa da kawa sai Allah ya ce wa yakhluqu ma la ta'lamun kuma yana nan ma zai halicci ababen da ba ku sani ba Allahu akbar jama'a kun ga lokacin da wanga ayat ta sauka babu mota ba amalanke ba baro ba jirgin sama ba jirgin kasa ba jirgin ruwa ba kwale-kwale ba kawai sai Allah ya ce kuma za mu halitta abinda ba ku sani ba. an halitta ko ba halitta sai ga shi nan ga sunan da duka mun gani tun daga motoci iri daban-daban da jiragen sama da jiragen ruwa da jiragen kasa duka ga sunan sai ga sunan Allah tabaraka wata'ala wato ya halitta din kamar yadda ya gaya mana zai yi kuma yayi wanda suke masu canye wato wata tazara wanda take mai tsawo su canye ta cikin ɗan lokaci ɗan ka wannan alƙur'ani wannan duk mu'jiza ce ta alƙur'ani cikin shi duk shi yasa bai bar komi ba duk abin da muka je muka zamu zo mu tada shi yana nan ciki nan ya kamata mu dakata jama'a abin da muka karanta ya zama daidai Allah ta baraka wata'ala ya yi Thank you. lokacin ruwan da yake masallatai guda biyu